إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara hadurin mu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke ngul karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna laraba 23 ga wata na Rabiul Awwal hijira shekarar 1441 wanda ya dace da 20 ga watan 11 shekarar 2019 muna cikin littafin na mota ta imam malik insha Allah yau za mu yi darasi na 25 a littafi na mota ta imam malik insha Allah darasi na 25 insha Allah a darasi da ya gabata mun zo dai karshen bayani na matsayin wanka na juma'a cewa wannan wanka na juma'a wajibi ne duk da wajibi ne amma bai da alaka da inganci ko rushin ingancin sallar juma'a za ka iya ba kai wanka ba juma'a ta yi amma ka bar wani abu wanda yake na wajibi kuma game da matsala ta lokaci ya kure maimakon ayabi babu ana iya garzayawa a tahi juma'a ko da babu wankan a yi arwalla kuma an dace da abin da ake samu na fadala ta juma'a haka kuma wanka na juma'a wanda cewa duk da saɓani da aka samu manzan salasalam kun ya ce ya tabbata wajibi ne ya ce musulun juma'a ta wajibu ala kulli muhtadim wankan juma'a wajibi ne ga dukkan wanda yake baligi ne wannan wanda yake mukallaf wannan shine abin da zamu rike kan wannan mas'ala ta wankan juma'a kuma annabi sallallahu alaihi wasallam magana da muka ta gabata wankan juma'a za a yi shi kamar wankan janaba sufar guda ce yadda ake yin wankan juma'a shi ma wankan wanda ake wankan janaba shi ma wankan juma'a haka za a yi shi masala mai rigima kanta ta maganar yin sallah da wankan juma'a ganin ita janaba ana maganar ta ɗauke arwala ganin tsarki ne babba sai ƙaramin tsarki ya shigo ciki na arwala sai babban tsarki na janaba sai ɗauke tsarki na arwala ba sai an yi ba to amma ita juma'a ganin wanka ne ko da an ce wajibi ne ba wanka ba ne ba na ɗauki hadasi ko na mai hadasi kan wannan saɓani da wasu malamai suna ga cewa tun da dai an ce irin wankan juma'a ne irin na janaba ne duka an haka siffar guda ta yi hanya wadda mutum zai yi hudu kai daga cikin wannan saɓani maimakon ka yi wankan juma'a da waduka express za a yi gaba gaba daya wanda babu arwala a ce to ka yi mai arwala kaga dai idan kai mai alwala dai a nan kaga ba bangaren da zai iya zargarka ko ce baka da kaza tunda alwala ma ka yi ta kenan ka fara wanke wuraren alwala a wankan juma'a da kuma ka zuba ruwa ka yi a nan dai ka kenan ka huta daga cikin sabani na rashin yin sallah da wankan juma'a wallahu a'lam sai za mu tashi yace wa haddathani an malik annafi عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل idan abin da abdullahi bin umar ke cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qal idza jaa ahadukum aljum'ata falyagtasil idan ɗayan ku zai zo ko yazo zai zo juma'a falyagtasil ya wanka wannan hadisi imam bukhari muslim sun rawaito shi akan da ke na inganci ba shakka ka inganci shi a nan fikin imam malik rahimahullah abinda ya sa ka wannan hadisi kan wannan babi kalmar cewa idan ji a harkar zuwa sartar idan ɗayan ku zai zo juma'a ya wanka fa daga tasir kurin shine imam malik ya ɗauki fikihun cewa sada daga wankan juma'a ba a shiga wani abu daban kurin sai wanka ya zuwa juma'a ba a yin wankan juma'a a shiga wasu harkoki ana sada wankan juma'a da kama hanya kan wannan fahimta ce ta imam malik cewa ɗan ɗayan ku za shi juma'a da ya wanka kenan in za a juma'a za a yi magana ke ya ce ƙala malik shi ya haya mai karuwa daga imam malik ce imam malik ya ce manikatasa da yanzu mun ƙari hadisin bukhari musulun za mu shiga fikin imam malik alƙashin wannan hadisi imam malik rahimahullah yake cewa man tasala yawm al-jum'a awwala naharihi wa huwa yuridu bidhalika ghusl al-jum'a fa inna dhalika al-ghusl la yajzi an yace wanda ya wanka a ranar juma'a awwala naharihi farkon rana ta juma'a wannan wanka da kai wa huwa yuridu bidhalika ghusl al-jum'a kai ne da niyyar wankan juma'a ma da wuri tun da sai sai ya ce fa'ina zalika da gusar lajizi an wannan wanka na juma'a da ya tun da sa'e bai wadatuwa hatta ya tasila lirawahi sai ya yi wanka lokacin da zai ta yi juma'a in lokacin juma'a ya wa zalik wannan abin da ya sa malik ya yi wannan hukumci ya ce domin أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر domin manzon sallallahu alaihi wasallam ya hudi a cikin hadisin ibn umar wanne wannan wanda ya gabata ya ce idza jaa ahadukum aljum'ata falyaktasil idan ɗayan ku za shi zai zo juma'a ya wanka kenan gama zuwa da wanka wannan shine hujjar imam malik ta cewa idan kai da rana da sahi ta rana ta yi kasa ke wanka wannan na sahibi ya ce ƙalin malaka da imam malaka ya ce wa mani ta tasa da yi mani juma'ati mu'ajilan au mu'akhiran wa huwa yanwi bi dhalik wa ghuslar juma'a fa asabahu ma yanqudu du'ahu fa laysa alayhi illa al-wudu wa ghusluhu dhalika mujzi'an nan kuma abinda yake magana imam malik mu'amman ya tasala yawmul juma'a wanda ya wanka a ranar juma'a mu'ajjilan ne aw mu'akhiran yayi wanka ya wuto da tunda sahi da wuri yayi shi wuta wani wuri yayi ko ko karshen lokaci lokacin sallah amma wannan wanka da ho ya nuyi bidalikal ghusl juma'a wannan wanka da yana niyyar zuwa juma'a da shi fa asabahu ma yanqudu du'ahu sai wani abu da yake warware a rawar ya same ka kaje kenan ka biya bukata ko tsari ko na daban kaje kai yace fa laysa alayhi illa alwudu wa ghusl zalika mutata'an ba abin da zai sake na wanka eh arwalla ce ko zai sake wannan wanka na shi yayi nan me za ka fa'inta ba kuma za ka fa'inta kamar babu tufka da warwara babu can iya magana ka yi wanka tun da sai ka cin harkokinka nan ko da yake magana ne mu'ajjilin amu a shirin kai kana iya wanka tun da wurga ta juma'a kana iya kuma rika kashe ka ta yi nan bi shawarci mana ba wannan magana ce daban ta baya waccan daban a nan kurin iya ne ko da sayan mana kana zuwa juma'a da wuri shi abin malaka bai da ba ka yi wanka ka shiga harkoki shi ne ba amince bashi ba kun daga an yi wanka a kama hanya san suke cewa hatta da abinci ba ka ci ba abincin rana daidai ka dawo wannan kan haka hafikin malikiya take to a ƙarƙashin wannan iyaye ku fahimci wannan masalolin su kawo malik ya zama to malik kenan bai shi kan shi bai magana na warwarewar arwalla ko kayi wanka kashi kama ka a hanya ko na da bayan kama kayi wanka to abin da ya warware dai ya same ka shi ma malik iya ga wannan ba matsala ba ce dan warwarewar arwalla ba ta bata maka wanka kin shi sai ce maka wannan falaysa alai illa alwudu idan wani abu ne wanda ya warware maka arwalla ba abin da zaka sake yi arwalla kuran ya ce wa gusuluhu zalik mujuzin anu wannan wanka naka yayi nan kenan amma idan wancan ne ra'ayi nashi babu maganar wanka illa cewa a cikin mazhabikin gaba da guda hudu imam malik kaɗai ke da fahimta duk sauran sun saba mushi ganin gaskiya ba abin da ba da nasi zahiri wata fahimta ce allah gafarta musu amma ba nasi kurin cewa juma'a don haka maganar cewa kurin daga an yi juma'a daga an yi wanka sai a kama hanya ba nasi ba ne ba karara fahimta ce ta wannan magana wanda ya wanka ranar juma'a ma'ana za shi juma'a amma babu nasi sai jamhur gaskiya suna kan cewa in dai asuba ta yi a ranar juma'a kai wanka da niyyar wankan juma'a ka ɗauke farilla da aka ɗauke maka na da aka ɗora maka na cewa musulmin juma'a ta wajibul ala kullum mutallim dan ta yawan juma'a kullum dan nan ya ce da za a yi magana kullum wanka ranar juma'a wajibi duk da yan an san da mas'alar abinda ake guji ma wancan maganar na mutum ya je juma'a ne ake so cikin tsafta kana kamshi kaka je kuna wari duk uwa shi kowa duk manufar magana ita ce a je da akwai ruwa ta kawo nasar ma ya yi magana ga wasu kamar hadis aisha da bukhari ya kawo musulun ya kawo wanda wasu wanda suna zawa juma'a da karkara da ce al'awali fere-fere garuwa na kewayen garin madina suna zawa masallaci da juma'a da ma'aikata ne ga aikin gona kuma zo babu wanka sai ta wari suna zuwa suna wari manzana musu ya kurka wanka ma saboda wani jiki ne ma jiki kuna wari ba da jana masu abu kurka wanka to sai suke dora ma gangan gaba daya ma dalilin zawa ai wankan da jin tsafta ne aka zo ana wari kina akan wannan in har wannan ne kaga ba zai sa ba dan a ce kayan wanka sai ka ka wari eh irin da nan na ma'aikaci ne wanda kuma an wa gaskiyar magana ko da a gida ko a gari irin wanda yake aiki na wahala kai dumu dumu kai dumu dumu kana warin hammata kana warin zuwa masallaci ko ba juma'a ba ana so ka sauya kaya ka zo ka sallah lafiya don a kotarwa na masarki ya cewa me zai hana ɗayan ku sabai ma'aikata ne me zai hana ɗayan ku ya sake ya samu kaya na sallah da kayan aiki annabi ya kira a sauya ka a canza kayan aiki da kayan sallah annabi da bana azuci haka ne ta da a ce ma ɗayan ku iya da kaya na aiki ki daban kuma kayan sallah daban amma kayan dumu dumu kana ko ajin gaji aikin hada kuma ka zo kuma ka sabu goma ka tabbatar dole bai aiki na ka zai damu ana samun masallaci wuri ne ana samun samun kyakkyawar ruhi na nutsuwa da samun yanayi mai kyau bisa ga saturare ya cikin suna saturare a masallaci a saturare ya cikin kamshi a cikin masallaci to amma wurin a saturare a saturare a zo kuma kai ka zo kana wari kaga akwai matsala gaskiya haka yana bukata dai a zo ka aje ana wari kurin babban abu kurin aje ana kamshi kowa zama to ya cikin yanayi wanda yake ruhi mai daɗi kurin Allah taimake mu wannan shine magana ta kenan dai magana wankan juma'a a fikin imam malik shi daga an sai a kama hanya wala wala bab ma ja fi insati yawm al-jum'ati wal imam yaqtub maganar cewa ayi shuru a ranar juma'a liman na hudu ba ayi shuru ka a yi magana shi na al'insat kan wannan ya ce haddasa ne ya haya a malik an abis dinad an al'arar an abi horaira ta rajin an an na rasulallah sallallahu alaihi wasallam ƙal idha qulta li sahibika ansit wal imam yaqtub yawm al jum'ah faqad laqawt yace wanda abinda ke ruwa ta ruhu ra'ayi labarin cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qultu li sahibi ibn idza udri sahibik an sit idan ka ce ma abokin zaman ka kenan ishuru yan shi ya hira kai sakin gyara ishuru wani ba magana ishuru alhali kai wannan magana wal imam ya khatu liman ya hudu ba a yawon juma'a a ranar juma'a faƙar lagauta kai ma mai ce a shirukin kai maka lagau kai da kai da kai da shi kun gwatsi da kai da shi da kun gwatsi kuma tun ba daya da kai da mai ce a shiru kai maka shi alayi tunan ana magana yanwa idan ya zamanto yin umarni ko hali kai ga mummuna a cikin halin hudu ba an ce kai ma mai hannun anan kayi lagawu ina ga wata hira ta banza daban ina ga wata hira ta duniya daban wannan hani ne lagi da ke cewa ishu shi ma ce shi ma na iya lagawu shi kuma yin lagawu abu ne wanda cewa yana ɗauke maka fadala da ake samu ta juma'a wata ruwa ya ce mallaga wata hatta riƙabar nasa ya ka ce kanatar huzuhuran kanatar huzuhuran ruwa ta sun kusan abi dawud cewa wanda ya zo juma'a ya rika taka wuyan mutane ko ya hira lagau to kamar sallah azhar ce kamar ya azhar ne kenan fadala da ake samu ta juma'a zuwa wata juma'a bai ciki nan kina karantar da mu da aka ce ba juma'a wanda ya lagau ba juma'a a lalle juma'a ba a sake sallah amma fadala da ake samu wannan kai baka cikinta don za mu ga wata ran akwai ruwa ta abu darda ta bata da ubay bin ka'ab da abu darda a juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan minbari ya ja wata aya sai abu darda iya kusan ubai bin ka sai ka ce mishi mata na tuna hajji aya wani aya wani aya shi sarko ki tambayi ubai da ke asan shi makasin kwari ne wannan aya da ake kanta yi sai zama ko ubai shi ya ne shi da ki ce bai kada shi ya sa abu da ke ciki ubai da kare sallah sai ce ma abu darda a yau ba ka da juma sai wani hira da ba shi rabon ka yau wani hira da kai ba ka da baita ya ce ya ban da ba yau na hira ce ba baka da baka da juma yau aka garza ya aka je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam abu darda ke yin kara na na ubai ya ce ba shi da sallah ba shi da juma yau hira da gurin ya rasu da kaje kaje kaje wannan ce kaza wai tambaye shi da dai aya kaza wancan ba sallah sai manzo Allah ya sadaka ubai sadaka ubai ubai ya gaskiya kaga da kenan kana rasa lada na wannan na farada ta juma da ake samu haram amma ba dan ba cewa zaka zo ka sake sallah ba sake sallah amma babu lada irin wannan da ake cewa misali mutumin da ya je wajen ya je wajen dan duba ya nemi sanin labarin gaibu ko da bai yarda ba aka ce ba shi sallah ta kwana arba'in ko wanda ya sha giya ba shi sallah kwana arba'in iraren wannan sallah ba ce kara mota amma ba ka samu ladaka ladan da ake samu sallah ba baka shi ne maganin ba ce sallah da aka ramu sallah kwana arba'in ba tana ji baka yi ina ramota a baka ramota amma ba a baka lada da ake samu a cikin shi na asarar da kai zuwa wajen ɗan duba ya baka labarin abin da za a yi a zance ɗan duba kuma da ta ake boka duka da boka da malam din mai baka labarin abin da za a gaba ko abin da ya huce waye maka magani baka laya waye za ka za wuri kaza aka binne ko kuwa kaza wani zai ma kaza a gaba da irin da abin su da a yau dai mun yawa su ne suka yi shahara a nan wajajen mu wanda aka yi mutane aka yi mutane ana baro ana gama rikici abokan zama a gama rigima kwarai a ta da tsakanin mata da mace da kishiyar ta tsakanin abokin aiki da abokin aiki kuma sai a ji a ce ma'ai wannan abokin abokin aikin ka ko dan adawa ka daman iya ko suka rigima daman iya ko da ke ji ba da an ce shi kenan kwan kuma a ce balle an ce malami ne kwarai yana bin kullum akwai shi kullum cikin akwai wani kullum kwanan wata alwa take wani bayanin mijinta ne aka rana ba yau yawar kana aka je aka mai cikin rukuya da ake yi ta hira wannan sai aka ce ai akwai dan uwan shi akwai abokin aikin shi kaza kaza ta ce an waye gari a gidan bai da kowa ba da wurin aikin da gidan hammata kuma da kowa ba kurin an ci abin magani kwa wannan kun rukuni ga nan rukuni irin abin irin da shi da ce irin da ta bokancin bokanci ne ko malam yayi ko boka duk bokace labarin da yayi to irin wannan ka je ma ba kai ba ba da kai ba ka je ma abu ga ma a ga maka ba sai lafa na arba'in in kuma kai da gaskiya ne ka ka ka ka shi ba alqur'ani haka manzo Allah ce don da amince da ka ci ba alqur'ani wannan hadari ne Allah kiyaye yace wa haddathani an malik عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرزي أنه دون رواية مقالة دي دامن دي تا إنغنت دا إمام مسلم روتوتا وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرزي أنه أخبره أنهم كانوا في في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذن قال ثعلبة جلسنا نتحدث فإذا سكت المؤذن وقام عمر يخطب أنستنا فلم يتكلم منا أحد قال ابن شهاب فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام wannan abin da yake wannan ruwaya cewa sa'alaba bin abi malik al-qurzi ya ke ba ibn shihab labari dan su da su aka yace zamuna cikin zamanin umar da shi imam zuhuri an ce bai suki umar ba da su gama da umar ba yace abu sa'alaba ke ce musu a zamanin umar bin khattab yusalluna juma'a suna zawwa sallar juma'a hatta ya kuruji umar idan umar ya hoto ran juma'a kin suna nan suna sallah nan kenan na yaka cewa suna nafiloli suna nafiloli suna nafiloli na kahilin yanzu kasance rana nafila ta ranar juma'a ta ce nafila wadda ba ta da iyaka ba ta da ƙayyadewa kaza za a yi don ta fasalla ma ƙudurin da wutarwa ya sallaci abin da allah ƙaddara mashi mutum ya zo juma'a duk lokacin da ka zo kana iya ta yin nafila ko ka tawa annabi salati ko ka takardun qur'ani shi da an ce a ran nan ku duk abin da shayi in ma azkar in ma sallah kana dama ka yi ta yi har liman ya hudu to kenan haka suke ce muna suna sallah a ranar juma'a gidan idan suka zo hatta ya khuruj umar har umar ya huto kenan ya huto ya huzo masallaci fa idza kharaja umar idan umar ya huto wa jalasa ala minbar ya zamna akan minbari وأذن المؤذن mai kiran sallah yana kiran sallah kala sa'alaba sa'alaba ka cewa jalasana na tahaddas muna zama muna hira kina a lokacin da ake kiran sallah suna magana suna hira wannan yake kawo cewa amsawa mai kiran sallah ba wajibi bane dan wata ruwa ya kawo har umar ma yana shiga hirar har ana iya ita tambayar labarin farashin kasuwa ana cikin halin kiran sallah kenan wannan amsa ma mai kiran sallah abin da wannan wani neman fadala ce suna ce ba abin da ba na wajibi idan maka yi ba a ce gane kaza fadala ce an kaba kai asararta amma ba haramci ba ne ba a yi magana don ana kiran sallah ya ce muna zama muna hira suna hira ana kiran sallah ka sa kwana ba bayan shi to kamar sabbai dan akwai ta abin halaka ne nan kaka wani ka ce mishi ya kaza zama dan gargajiya wannan bid'a shi ne wannan sa ana yi kuma ba ka sa abin da yake jaiz ne amma ai kowa ya san amsa wa tahi ko ba za da amma ka ayi ka ce da yi ne ko wanda kama iya bukatar ta kama ta hirar iya wata hirar ta kama ta kamata a yi ta iya aka ajima ma ba yi ta wannan abin kenan idan aka yi ba a ci a yi lahi magana kenan yace fa idza sakata al mu'adhdhin idan mai kiran sallah ya shuru kenan ya kare wa kama umar ya khatu umar ya tashi yana hudu ba kaga su ga da yi ne kai da kenan kiran sallah guda ne ɗaya ne eh ɗaya ne in ya zo ya zama na ayi kiran sallah in ya kare kiran sallah ya ce wa kama umar da khatub sai umar ya tashi yana ba. a lokacin nan ne an satana imshuru falam ya takallam minna ahad ba mai magana a cikin kenan lokacin hana magana lokacin da aka cika huduba ƙalibin shahab ibn shahab ke cewa fa khurujul imam ya qata'u salata wa kalamu wa taqalu kalam huto wani imam tana yanke sallah maganar liman tana yanke magana na me yake so ka garda maka bayan yanzu ne ka maka magana ta Abu Zalaba shi ba mazuri shi mai magana ibn shahab ga abin da halin sahabbai yake suna sallah har umar in ya hoto in ya zamna kan mimbari da kisa kiran sallah he muna zaune sun mun zamna ta ta jalar suna na ta hattas ka ke nan ai da sallah suke amma hutowar umar he aka tsaye da sallah he aka zamna ana magana kuma ana hira ka yi magana shi ne fikihun da yake su gaban kanan yawon zuwa kenan an yi hoto sallah ta kare ya tsaye da ya tsaye ke sallah yanzu ba mu kai nan ba kenan sai mu rihe sallah sai mu zamana muna shurare idan an cika hudu ba a nan za mu yi shuru ai shi maganar ko ta juma'a ce ko hudu ba aka fara wanda ya fara ba ce ba a yi ba ce ba ce da na ke maganar cire ta da ikama ce ta da ikama ce take cire sallah ba muna magana da wace ba ta da sallah take cire take cire maka sallah ba hudu ba ba hudu ba kuma an san cewa an yi zo kenan za ku tattara ka ida ne na ce da wuya shi kuma ka saka sunnar har kana nafila halliman ya huto ya zamana a yi a sarki sa ɗaya bakare da yawanci bakare ba idan bakare da dogon sallah da wuya a ce kana kayan raka a ɗaya misali a kawo ta biyu neman har yanzu ya zama na a yi kiran sallah a ƙare bakare ba da hala to za mu shi wannan magana ta ikama ce take yanke sallah ita ce daga an tada wannan ya tabbata nasu ya annabi ce idza qamta salatu fala salatu illa al-maktuba annabi ya maganta idza qamta salata falatat ilal maktuba aka tada sallah babu sallah ya farla wannan shine yazo kayan ta kare da kanta da kama amma hudu bai haka bai haka nan ba kuma hudu ba mun nasi yazo zamu gani gaban insha Allah duk da mun zo wajen ba dan nan ne hukuncin ne daga nan suka hana maganar sallah liman yazo nan wa kana sallah wanda yake zamana a masallaci wannan magana shi take shafa wanda iya masallaci a zamne liman ya huto to sai kare na fila amma wanda zan waye ba wannan shi matsayin shi daban daban ne hukuncin shi wannan dama ya dama iya cikin ulama dama iya nafilolin shi ne liban ya hutu shi na ka ce sai ya huta wani liman ta yanke wannan sallah yanzu kuma kai kuma da ka zo wa wanda ka koma hadisin salik na wanda ya zo juma'a ko ana hudu ba liman ya hutu ba ko liman ya hudu bari don mahimmancinta nafila da ake zama kayan a har hudu ba kayan a zama masallaci ba zai kira tattalin masajid ko to don karihinta ga wannan sahabin sulaika har ya zamana ya zo ran juma'a a nan sarasa mai na hudu ba sulaika ya zamana bai tsalla ba don mahimmancin abin abin yana ce ce ka tsalla sulaika a sulaika ya sulaika ta ya gano abin ke ne daban ka tsalla sulaika ya ce la ce bai ba ce kuma sulaika ta yi ta ya cika sulaika ta yi kaga wannan a hili ƙarhinta ke har an zana ma da bai shi ita shi ita wannan masala akwai ruwaya cikin sun nasa'i wanda an ba labarin sulek mutum mai karamin ƙarhi tsaye wadda an naga na karamin ƙarhi a taimaka mai sauransu to wannan ya zamanta in ka kawo tawilin maganar sulek mai karamin ƙarhi da ya tsaye da a taimaka mishi ne a nassin na ruwaya bukari ko musulun ta tabbata sai mazala da ya wa su leka wannan umarni na tashi ka yi sallah raka'a biyu sai ke cewa man ja'a ilal masjid yawmal juma'ati wal imam ya khatub fa yusalli raka'atayn to kun ga su leka wannan ya ce ai gaban nan duk wanda ya zo masallaci kuma yace yawmul juma'ati ranar juma'a kuma ya kara wal imam ya khutbu duk tawi da rike yace ranar juma'a kuma yace liman ya khutba yace ya salla raka'a biyu amma ta ruwa ce ya saka jeru ba ta rufe ma mana ka ya saka jeru ka ai dogaye kaga anan duk wata fahimta za mu ajiye ta ta ko ta wace ce zai ga ba a yi ba da ba za ta ba a yi ba da ma ya fahimta tana ta ana kan aka tare sallah ana katan qur'ani ayi shuru sauransu dole fahimta ce nan kararan manzo Allah ne a gaba kuma ya an zabla ya tada kuma ta gaban nan duk wanda ya zo masallacin juma'a ana hudubar kakka zamna sai ka sallah raka'a biyu ga wani sahabi har ya zamna annabi ce tashi ke dole uwa kowa ya magana ka ji take yi wannan Allah Allah Allah Allah garauta mishi nasi qarara akan haka ne to nan kenan magana ta wannan ta Imam Ibn Shahab Imam Zuhri da yace fa khurujul imam yaqta'u salah wato tana yanke sallah ga wanda yake masallaci iya nafiloli wa kalamuhu ya qata'u kalam kuma hara magana ta liman hudu ba kenan tana yanke hira ai kaga tayi shin ce tayi wa qamu ya qatub ta ansatna falamat falamat kallabina ahad shiru muke wani magana ina a halin hudu ba tunan an ce ai idan liman na hudu ba ai akwai wata tsakatsakiya interval da ake tsakanin hudu ba biyu a wannan zama wannan zama wasu na kawo yin addu'a cewa babu nasi da ya zo na yin addu'a a wannan wuri asali an ce zama da ɗan kaɗan liman ke sa su masu kasa suke kama yin addu'a a wurin bida a ce su mata zuciya don bai cikin wuri da aka yin addu'a a wurin da haka ne to amma a wannan wuri in kayan magana a lokacin da ya zamana ba ta kalahi tunda ba ba hudu ba ka ce wani gyara ko daman kasa iya wani alamun ya shekasa ga magana daga ya zauna kana iya magana ka yi hudu ba don nan bai cikin hudu ba nan kusancin jima'i ne na malamai cewa nan magana a nan ba ta da illa magana tsakanin hudu ba guda biyu wallawa sai ya ce wa haddasa ni an malik حدث وزيد عن مالك أن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته قل ما دعو ذلك إذا خطب إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحز مثل فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحيث مثل ما للمنصت بالأسامي فإذا قامت الصلاة فعادلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب فإن, فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوة الصفوف فيخبرونه أن قد استوت أن قد استوت الصفوف an kada stawat fa yukabbir an kada stawat an kada stawat fa yukabbir yace shi Malik bin Abi Amir yace an Usman bin Affan halin kin Usman bin Affan kana yaqulu fi khutbatihi ce aga iya hodi a cikin hudubar shi ko wani abin da yake hodi yace qallama ya da'u zalika idza khatab kaɗan ne mana kusan kullum yau yaran magana kaɗan ne ke barinta inda ya hudu ba ya kawo magana ya ba su iya kamar iya karantar da su iza kamal imam ya kato yamin juma'a idan liman ya tashi yana hudu ba a ranar juma'a fastami'u ku shurara wa an situ ku yi shuru eh wa iza ƙuri'a al-ƙur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun an ce wannan aya anan ne take wajibcin shuru a cikin huduba ta ko ina wajibcin shuru amma a haka mun kan tafsirin mu karanta qur'ani haka kurin muna zama kawo ka kawo qur'ani kana mai magana wani ba wurin bane eh inda za a ce dole sai mun kyale a wannan halin hudu ba ne amma kurin ana zamne mutum ya ɗauko ƙira'a ko ya buɗe ko sai ta ƙira'a radiyin shi wannan ba ta shahe ku ba dan ɗaya cikin sahabbai na yau ibn abbas magana ya ce kai ba wannan ba wurin bane ba tabi kuji ya ce sahabbai tabi kuji ana ana kasa qur'ani ya ce ba nan bane ba wannan ayyuka ba ba wurin ta bane daga ibn abbas ne ko da annabi cikin sahabbai ta wannan ayyuka ba wurin ta bane ba ba haka bane kun kana mu hiran kenan haka an saka mutum ko ko sa qira'a a wuri ko a wace to ya da ko magana bale in zai wa'azu wani ya makwabci ne wani abokin ko abokin zama kasuwa ne ya sa qira'a shi ke ya masa magana da kamin ayyuka qur'ani ana gane ƙur'ani shuru ake ba a magana mu a kasuwa haka kiran ba wurin bane ka gane za mutane idan kana da dama ka shurara maka dama ka harkokin ka babu wajibci amma a hudu ba ne aka ta magana wajibci ya ce iza kamar imamu ya hukubi yin juma'a in liman ya tsaya yana hudu ba a ranar juma'a fastam ku shurara wa an situ ku yi shuru mana ku yi shuru ku shuru a rada kudukun da hanku kuma ku yi shuru mana ba magana yake cewa fa inna lil musit allazi la yasma min al haz mithl ma lil musit al asami ai balle ada a zuwa ka samu inda sun yawa na iya iya fadakarwa ne yace fa inna lil musit me shuru a lokacin huduba alladhi la yasma wanda bai jin ma hudubar da ake mu za ka zama sarkin juma'a kada zama ne amma magana ba ta kai maka ba ka jin hudubar liman amma kana juma'a to sai ka ce musu wannan da mai yin shuru wanda bai jin abin da ake hudi na huduba minan hazi shi ma iya da rabon shi na ladan huduba malin munsit irin ladan da mai shirin wanda sami iya da wanda bai jin hudu ba ya shuru ke shurare bai magana ba iya da irin lada da za a ba wanda ya shuru mai shuwaran ken da kai da kake nesa baka ji ba baka yi magana ba da wanda yake gaban liman iya jin abin da ake yi ya shuru dilladan ku guda magana kenan dilladan guda ne don haka ya ce fa'iza ƙamacin salatu fa'adilu idan kuma an tada sallah ku daidaita fa'adilu sufufa ku daidaita sahu wa hazu bil manakin ku saita ku saita kafaɗinku si saiti sai dai ku jera kafaɗinku ya ce fa'in na ita dalu sufuf min tamamin sala domin daidaita sau yana daga cikin cikon sallon kan iya sa ƙara baku lada kuma iya baku garkuwa ga shedan don shedan iya zawa nasarar da kita mazana suke cewa shedan yana zawa ya rinka yawo tsakanin tsawo da tsawo bala ya samu kowa sai abu na jarabawa kaga dai ga kowa tsakanin tsawo da tsawo ga kowa ta kawawanka kuma bai shiga ta nan bai a ruwan shi kowa ka kawa ka tsakanin kawa da kawa a tsakanin kai da da kuka samu wata fit ko kuwa rashin haɗa jiki ta ne yake bi bai ban tsasa kawo ka ba ta yake bi ba a ta tsakanin ka dan uwanka da kabar kofa ta ne yake shiga ya shiga ne ya shiga nan ji samun abin da kamar cewa suka tana da ya kamar cewa kai baka kai da kun zai zo maka kun ka tana shi abin nan tsawon amma kamar ce ya tana maka tana kaza tana kaza ka annabi ji haka ke maka har sai ka kai maka zama ina ina kake to kenan abin da ke bashi wannan dama eh rishin hada sahu iya bashi wannan dama kuma ga manzon sa iya cewa ku daidaita sahu ko Allah ya saka zakatan mu iyaka rishin hadan kan jama'a iyaka rishin hadan kan jama'a rishin daidaita sahu yace to bayan halin Usman kenan ga wannan kamar cikin hudu ba da yake iya wannan fadakarwar a shurara a yi shuru kuma wanda bai ji ya yi shuru zai samu lada irin na bai ji da ya shuru kuma aka ta da sallah ku daidaita sahu ku daidaita tsakanin kafaɗinku daidaita sahu iya daga cikin cikon sallah haka yake yi a cikin kudu ba da yake sun malayu kabbir hatta a cikin rijal kuma suna kirin nan muna magana usman affan kuma bayan haka ya ce baya ta da kabbara ta sallah bayan ta da ya kama kenan hatta ya ce wurjan sai wasu mazaje sun zo adawa kalan bisotis move ya wakilta su gyaran sahu ya gaji da kenan ba gaji na musamman su amma aikinsu sai an tada ikama kayan kafara karama a shiga nan a gyara a shiga nan a gyara ya ce sai sun zo farko biro na an garista to sahu ya daidai komi daidai kullum suna tana daɗi kaga wannan mun sami ɗalota ta matsala wani lokaci wanda aka samu rigima tsakanin mutane balle wanda yake bako ne ko abu a ce ana hudu ba za a gyara sahu wasu abin iya birge su eh an yi a gari kaza abu ne mai kyau shiga da kai gyara na iya tura kana ana iya gyara kana liman ma bai zo wani lokaci wani lokaci liman cin ya zo ma ana hudu ba ana gyara sahu wannan abu ne iya birge masa ya saba sunna ba sunna bace ba je wasu bada su ta magana to ai wani wani wani sai da shi din barki amma sai wani abu sai bakon malam kuna kaza kaza iya wani barki ko ya ce ba sai ban bane ba sunna ce ba haka ban sunna ba sai abu ya birge shi shi kuma wani kuma abin ka shaushi ya ce bai zuwa bai gusa iya ga misali shi iya sahun gaba a ce ya ga an ce koma nan gyara nan nan mai ta gaba ko ya ce an kashe nuni da bai so ya ga ana rigima tsakanin an gaji da da mutane to daman ba suna bace da ce asali ba sahabbai asali ne hudu ba da suke masu ba mai shiga sahu ma haka suke annabi haka kiyoyi shi sahun ma ba ba ba haka suke kiyoyi shi haka suke kiyoyi ruwa haka ke mishi ruwa haka ke mishi a mai da'ira ana kowa ya kallon shi ba maganar sau sai bayan ƙarfi ba ta kwanza tashi a cikin istawo a ta diru istawo a ta diru magana ya shiga nan ya gyara nan shi maka yadda shi ya shiga nan koma ba nan kai nan gyara nan kai ka hoto nan ya gyara haka ke musu da abu ya yawa kuma lokacin su usman abu ya yawa zuwa ya kasa ya agaji masu aikin kurin na musamman umar kurin na musamman aikin kurin aikin zarar juma'a sai an tare kama bayan kabara sai sun gyara ce su kuma ce komai ya daidai tukwa kabara ta rama haka yake muna iya yi komai kasan daga ta aminta kamuwa kenan ya ce sun malayu kabbir bai ta da kabara ta sallah hatta ya tiya hurjalun sai wasu mazaje sun zo wannan mazajen kaduwa kalahun bitatoto sufuf ya wakilta su ne don kunin gyaran sahu za su wafa yi biyu nahu a gadastawa a ce musu bashi labari sahu ya dine fa yi kabbir sai kabar allahu a kabar kajin da wandaki wa haddasa ne a malik an nafi أن عبد الله بن عمر رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة فحسبهما أن سمتا أن سمتا abin da yake ruwa kuma da wannan wanda muka ƙari da hadisin ya inganta tabbas hadisin sahihi wannan abdullahi bin umar kamar da cewa na fi kiban labari abdullahi bin umar ra'a rajulai ne ta haddasa ya ga wasu mutum biyu suna hira mutane guda biyu suna hira suna wannan hira wal imam ya khatubu liman iya cikin huduba yawan juma'a a ranar juma'a huduba ta juma'a fa hasabahuma sai ya jihe su da tsakuwa ya musu ishara a nisamuta nake ya musu ishara ku shi nan bai yi so ka baka malaka kenan akwai bambancin magana ishuru da maganar ishara ita ishara ko a sallah kana ishara ko a sallah kana ishara ko a sallah ko a sallah kake cikin sallah ta faralla iya a magana ko kaza kana eh ko kai haka ko kai haka kana yi kana ishara eh sabai ka suna suna suna annabi sallama iya sallah ya ke mai da muku iya daga hannu mai mai da daga hannu aka mai daga hannu ishara yake da hannun ke ishara kenan ishara ba ta laifi ko a tsalla kai ta ta kama kai ishara kai kakai ta ishara zai kada ce kakai bai ba tsalla ishara to kenan nan ya ɗan jami'in tsakowa ya musu ishara a nusumuta kun shuru kenan ana ishara magana kenan kuma ruwa ta tisin sayi mabushi na abdullabin umar وحدثني عن مالك أنه بلغ بلغه أن رجلا عطس يوم الجمعة ولم يخطب فشمته إنسان إلى جنبه فسأل عن ذلك سعيد بن المسيب فنهاه عن ذلك وقال لا تعد أولا رواية ما مالك أنه بلغه لاباري يا سميش أن رجلا أتسم الجمعة ونمتن يا أتشا أرانا الجمعة ya wannan atisha wal imam ya khatubi liman iya cikin hutuba fashammatu insan sai wani a gehi yace yarhamukallah sai shammatu fasala an zalik salim ibn musayyib wannan abin da ya wakana sai aka tambaye salim ibn musayyib aka tambaye ibn musayyib shugaban tabi'a malaman tabi'a aka tambaye shi an zalik me hukuncin haka ana hudu ba wani ya atisha wani mai tashimiti fana hamu an zalik ita a kaka kara ita rata kaka kara daga yau ba yi nan mine ne yanwa a kowa cikin sai musulun ta wannan wannan washe wasu shi wannan daya cikin sa wanda ya zo daga kawai ma'awuyar bin hakama a sulami ma'aikata bin haka suna mi wanda dogon hadisi na takacin wanda ya zo ya ce ya zo daga garinsu ya tambayoyi shi ya shiga sallah ta wani atisha ya tashi ya raka mukalla sabai aka mai ta zai wani ya buga cinya ana mun ishara ana mun cikin yadda da kuma ce ya musu gaba mutu ruturu ido kuma ya gangana abu ya kara cewa ce ku mutu ruturu ido kuna mawa ya ci ba baka baka ce ne a suka sallah ne ya wada ya shiga wada su suna mai ishara ba a magana wani baka cikin yana shi kuma ya shiga wada kuma zuru-zuru ɗanuwa da ya ku abubuwa da ya ƙare sallah sai manzo ala zai kira shi ce mu auya cikin salatu la su rufiya sha'in kalamun nasu wani ma tasabi kira ta ƙuɗani tasabihun kira ta ƙuɗani annabi ta sallah ce ma auya sallah ba a hira kurin karatun ƙuɗani ne da tasabihi da takabiri sauransu ya ce ma shatama ne wa waka hara ne wala zaba ne ya ce annabi ce bai zage ni ba bai kyare ni ba bai ga maka magana ba ya ce kurin ga abin da ya mutu kurin tsuwa ce la ban taba gan maka mai iya gwanin karantarwa kamar shi cikin da tsuwa ce ga abin da su kuma su tare hankali su ke wasu ruzu ya ce abin da ya mutu to ka gana nan shi ma ai an tashi aka ce yana mukalla shi aka ce a ƙarƙashin wannan kenan yin atisha ina ce alhamdulillah amma wani ne biya ce mini ba ya hamkalla don ko a sallah aka yi ta ba laifi ne ba duk da shi mai hadari ya ce raula cikin bi alhamdulillah ma fahim kada abdullah ce fara shi alaiku da aka dani maka yace ya ce mutum in yi atisha kai shagar da alhamdulillah amma in yayi wace ba kullum kan shi sai da tabbatar da sahabi yayi ya ce kai ba kai wanda aka hana mai maidawa ne kenan kai ko a sallah ka kanta alhamdulillah ko a sallah haka kenan kwa hudu ba ba laifi ne ba daga ce alhamdulillah amma yar hamuka Allah ita ce babu kuma wanda yayi ya kuskure ba ce sallah ta bace ba ba yi ne shiga annabi mu ce wancan mu ce wancan ta sallah ba amma kurin dai yayi kashi dai kai ƙara yi shi ba kenan nan sai ibn musayyab tambaya da aka mishi kan hukuncin mutumin da ya atisha da ya ce yana muka Allah yawa da atisha ta shimiti aka yace kai ƙara وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة إذا نزل الإمام على المنبر قبل أن يكبر فقال ابن شهاب لا بأس بذلك رواية آه إمام مالك يرو أنا يكبر لابانا شوى شي مالك يا تنبي ابن شهاب الزهري ما الزهري ابن شهاب يا مي تنبيه عن الكلام يوم الجمعه يا مي تنبيه a matsayin yin magana a ranar juma'a idan nazala al-imam an al-minbar idan liman ya sarko daga minbari ya kare kenan hudu ba abala an yukabbir kahinyata da kabbara ta sallah tsakanin kenan kare hudu ba da kabbara sallah faqala ibn shahab la ba'sa bidhalik babu lahi a wani wurin kai magana shi ma dai sahihi ne kuma malika dai makatu ne sai yana ga yana ga duka babban da yake duka duka akan sahihai muke yace sai yanzu sai ba san babi ma ja'a fi man adaraka raka'atan yawmal juma'a baban bayanin wanda ya samu raka'a a ranar juma'a ka zo ka samu raka'a daya ya zakai ya ka shurara حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى إمام مالك ya samu daga ibn shahab zuhuri ibn shahab iya cewa man adaraka raka man adaraka misal juma'a raka'atan wanda ya riski raka'a daya a cikin sallar juma'a fa yusalli ilai akhra ya kawo daya ya gama su ya samu juma'a raka'a qala ibn shahab wa hiya sunna yace kuma ita sunna yin haka ka kawo ta biyu gama su qala malik wa ala zalik imam malik ya cewa akan wannan fiqihu ta ibnu shazuri ta cewa an ka samu raka'a daya a juma'a ka kawo ta bi ka gama su akan wa ala zalik akan haka adarakatu ahlul ilm da baladina haka muka haka na isko malaman garin mu kina madina haka muka isko malaman garin mu kai malaman tabi'ai akan haka suke almajiran sahabbai kenan da shi malik tabi'i tabi'ina ne shi bai gaba shi bai ga sabai ba ma almajirin almajiran sahabai ne imam malik bai yi ba karatu a wajen sahabi kenan malamansu masulun tabi'a ya ce haka muka isko malaman garinmu na yi mana malaman madina ya ce kuma wa zalik kuma yin hakan mai hujjar su kan haka an na rasulallah sallallahu alaihi wasallam ƙani man adaraka minas salati raka'atan faqad adaraka salah jigon magana wannan ruwaya cewa manzon sallallahu alaihi ya ce duk wanda ya riski raka'a daya a cikin wata sallah ya samu wannan sallah sanan juma'a sallah ce shine hujja kaga bare fikin wannan magabata babu san zuciya komai me madogara ya ce kaza me dalili kaza ba kullum ta wannan jawab kullum wanda ya ce a'a me madogaran sai ya baka madogara hadisi ba duk da malaman sa malaman tabi'i ne kuma ba su ƙarya amma ya baka ƙarfin madogara abin iya da alaka da wata magana da ta wuto daga manzon sallallahu alaihi daga manzon sallallahu alaihi ya yi wannan hukunci duk wanda ya riski raka ɗaya a wata sallah ya samu wannan sallah sai ya ce ala malik yanzu imam malik kuma ya ce fi alladhi yusibuhu zihamun yawmal juma'a فيركع ولا يقدر على أن يسجد حتى يقوم الإمام أو يفرغ الإمام من صلاته yace ma malik ya yi magana akan mutumin da fillazi yusibuhu ziham wanda matsatsi ya same shi a cikin tsawo matsatsi ya matsatsi a ranar juma'a sai raka ya ruku'i amma wala ya qadiru ala an yasujud bai sami dama bai je sujada kurin matsatsi hatta ya koma imam iya nan bai samu riba har liman ya taso daga wannan raka'a daga sujada guda biyu da ake yi bayan ruku'i au ya faru gari imam misal kuka liman ma ya kare sallah annahu in qadara ala an yasjud in kana qad raka'a falyasjud idza qama an-nas wani iya magana in ya sami ko kira misali can daman ya samu wata raka'a a raka'a ce daban ta biyu wani abin ya zo in ya samu iko bayan sun taso ma sai ya je ya yi suje da shi shi daga baya wanda dama ya samu wata raka'a a ta gaba ta kenan sai ya je ya yi suje da an mutane sun taso wa illam ya kadir ala an yi sujud hatta ya fi rubin imam salati idan kuma bai sami ikon yi ba har liman ya kare sallah fa innahu ahabbu ilayhi an yabtadi a salatahu zuran arba anan wanda bai sami raka a kodai bane ke magana anan kenan liman ya dago ha aka kare bije bai sujada kuma bije bai sujada guda biyu ba liman ya kare sallah in liman ya kare sallah kenan bije bai to kenan babu sallah sai bai sami raka da yamma sai liman har ya kare sallah bai samu ba amma inda da aka ɗago an samu magana ma sani na iya maganar wanda liman ya kare sallah kuma shi da bai samu raka kwaɗe ba kuma ya an yi ruku ya bai samu sallah guda biyu ba to wannan shi ne ce abin da ya yi tun liman ya kare sallah ya sabo sallah a zuwa raka hudu nan a takaice mas'alar kana bin liman wani juma'a kuran idan ka samu raka ɗaya cikakka ka samu juma'a yadda kawo raka ta biyu amma ka samu misali rukuyi ka kasa na daya na shi ne na ka ɗaya samu ba ka raka da ba ka samu rukuyi raka ta ɗaya da ka zo ita raka ta ɗaya samu rukuyi rukuyin ta ba ka samu sujada ta guda biyu ba liman ya ƙare sallah kenan kaman banda kai aka yi magana kenan na ɗan wa inda yake wakana haka wanda ya san misali ɗin taron hajji irin ana misali lokacin sallah ana tawafi wani hali a cikin wani hali ko sama da marwa haka ta samuwa ga jibi gurin ba magana ba da rukuyi ba rukuyi ne ba Allah shi ba na shi ba hali rukuyi da kasai rukuyi bai wa magana ba kai rukuyi ba sai da baka ya yo an baza ko ina kan ta ta kan gaba kake ka da wani waje sama sama to idan magana ba ba rukuyi ma wallahi da ina ga muna kanta abin yake ina zai haka ne ina ga ba za a je mutum sallah ko saman saman bayan wani wata kashin wani ina da sai ka ji zaka ne wallahi rukuni bai wa an hali zai wata mutuwa kurum kana ji a salle a tada salle a kare kada tsaye kada tsaye sai a kare kurum an mutuwa kam an tsaya kuma hilin kiyama ya shiga abin zaga ne kenan akan haka kenan idan kuma ne akwai ruwaya ta abdullahi bin mas'ud ibn mas'ud ya tabbatar da cewa wanda ya samu raka'a daya ta sallar juma'a ya kawo na imam barka bai kata ba maka tabbata ya kawo raka'a ta biyu ya samu juma'a amma wanda ya samu karancin raka'a daya ta kai gurin ka samu kuma ka zo raka'a ta biyu ma an tasiri garkuyi misali an tasiri garkuyi ka zo an tasiri garkuyi shikenan kwana tayya sai ka zo ka zo a tayya an kare sai ka tashi kuma sai ka ci gaba gurin sai ka ci gaba ka kawo raka'a hudu amma yanzu ba ka sallama ba a kuma automatic ba kuma kai tsaye kuma ta kuma zuwa ba bukatar ka sabon kamar sabon kama sai ka ci gaba amma sai kun ga raka'a biyu raka'a hudu zaka ta zuwa amma in raka da ka samu sai ka fatiha da sura kai da kake da kake juma haka za ka kawo kuma ka samu sallah ta juma wannan shine kenan hukumcin samun raka daya a ranar juma'a ina ga lokacin da zai ba mu dama sabon babi ne na babu shawara a lokacin zuka shi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته